إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء قوة لا وتن المحرم جراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ainihin wato arba'in da hudu a wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan takwas a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine kasa ɗinmu na ashirin da takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'ana ha shuruɗuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh al'allama abi abdullah muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullah ta'ala idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba muna nan a cikin ashartu salis sharaɗi na uku liƙabuli la ilaha illallah wanda malam ya masa take da alƙabul almunafi lirraddi wato karɓar kalmar shahada hannu bibbiyu wanda wannan karɓa ɗin yake mayar da mayar da ita almunafi raddi wanda yake kore mayar da kalmar mun zo mu karshen wannan babi akwai wani hadisin annabi muhammad wanda al-imam bukhari da al-imam muslim suka rawaito hadisin abu zarar legifari a abu musa al-ash'ari allah maɗaukakin sarki ya musu rahama a sai muka ga akwai buƙatar mu ɗanyi fashin baki akan wannan hadisi sai muka tsaye da karatun muka ce in mun zo za mu ɗan ƙara maimaita wannan hadisin sannan mu fitar da wasu a jawabai a ƙarƙashinsa sannan mu shiga matsala ta gaba wannan hadisi kamar yadda ya zo wa an abi musa al'ashari radiyallahu anhu amma za mu karanta shi can ƙasa domin ya zo da shi a cikatansa gaba ɗaya a can ƙasa layi na ƙasa can yake cewa an abi musa al'ashari عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفأها الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله وتفقه ما بعثني الله به ونفعه ما بعثني الله به به فعلم وعلم ومثل من منين لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به wato imam bukhari ne da imam muslim suka rawaito hadisi imam bukhari ya rawaito hadisin a nambar hadisi na ainihin wato 79 imam muslim ya rawaito hadisin a nambar hadisi na dubu ainihin wato biyu da ɗari biyu da saba'in da biyu an gane da tamanin da biyu da zakon Allah khaira hadisin abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari yake cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda misalin abinda Allah madaukakin sarki ya turo ni da na shari'a kun san dama na muku bayani cewa Allah yana buga misali manzan Allah ma na buga misali domin misali yana daga cikin abin da ake amfani da shi wajen wayarwa da mai hankali da ilimi da tunani kayi kuma lokaci guda ya fahimci me ake nufi kuma ya aiki da wannan abu yasa Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha sannan yace a mathalul ladina takhadhu min dunihi awliya'a wa min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti takhadhat baytahu yace wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamuna an gane magana da kyau ko kaga Allah ya buga misali ne da gizan gizo-gizo don ya nuna wa mutane rashin dacewar bauta wa wani Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ba an gane magana da kyau ko sannan a wani guri ya ce ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu ya ku mutane an buga misali kowa ya kasa kunne ya ci sai ce innal ladhina tad'una min dunihi lam yakhluqu dhubaban wala wajtama'u lahu wanda kuke bautawa ko koma bayan Allah bai isa ya halicci kuda ba ko da sun yi dandazo sun ƙara wa juna sani da ilimi wajen su halicci kuda ba su isa ba ko lam yakhluqu dhubaban wala wujita mahula yace wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da kudan zai fauci abu daga hannunsu ba sai su kwato shi ba yanzu da Allah idan kuda yayi tsalle akan miyar ka yayi fir ta ya zaka bi ka kama shi wannan danko zaka harba ka harbe shi aga dai ka harbo kanka ko ko ka harbo waninka an gane ku sai yace da'ufa talib wal matlub to duka za ka sami irin waɗannan a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki yana faɗa to haka kuma a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ka ji annabi ya faɗa cikin hadisi ya ce misali na da ku kamar misalin mutum ne ya zo ya hura wuta yana dan ya ji ɗumi sai ya zama ƙwari sai suka gano hasken wutar su suna ƙoƙarin su zo ne don sun gano haske shi kuma yana kora su saboda kasu zo su faɗa ina wuta su koni yace to haka nake misali na da an gane maganar da kyau ko wani mutum ya taba zuwa gurin annabi muhammad yace ya rasulallahi a a'tini mimma a'taka allah ba ni abin da allah ya turo ka raba mana ya dauka annabi kudi aka turo shi da iya raba mutane da haka cin kwalar annabi ya ce ba ma abin da Allah ya baka ka raba mana ya ce babu abin da Allah ya bani raba mu kawai qur'ani ne da hadisi ya ce karanta mu ya ce a'a ko wallahi ka bani ko kuma za a yi rigima da ni a nan gurin annabi ya ɗebi abin da ya sauwaka ya bashi ya shiga cikin gida ya lalubo ya lalubo ya bashi har san da ya ce ya gamsu sai annabi ya ce to Allah ya kiyaye hanya sahabbai suka yi ta za su masa dukan tsiya ba na arziki ba ma an gane magana da kyau ko annabi sai ya hana su sai bayan da ya juya ya tafi sai manzo Allah ya ce kun ga misali na da ku yace kamar misalin mutum ne da ya zo yana kiwon akuyarsa ko cinkiyarsa ya ce wannan cinkiya ko wannan akuya tana ɗaure sai ta tsinke da ta tsinke ta fita da gudu jama'a suna tabinta ko ba ta saba da su ba ba ta san su ba don haka ta ƙi ta saurari kowa in suka dage sai sun kama ta ɗayan biyu zai faru ko dai wani a cikinsu ya faɗi ya karye ko kuma ita akuyar ta je ta afka wani guri da za ta hallaka haka ne ko ba haka ba ya ce amma idan aka samu wanda shi ne mai akuyar in ya ɗauko kwanan abinci da abinci a ciki yana binta a hankali yana kiranta in ta gane shi ke kawo mata abinci dama shi ne oganta an gane magana da ke ku to za ta zo cikin nutsuwa har ya sa hannu ya kama ta haka ne ko ba haka ba ya ce to haka misali na yake ma'ana ni da kuke gani na na fi ku sanin irin waɗannan mutanen da ba su da lissafi in na bar ku da su wa hallaka su hallaka amma in kun banni da su ni na san yadda zan rarrahi zuciyar kowa in dora ki kan layi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ya ce to haka misali na yake da ku da haka ka iya jin misalai da yawa a cikin qur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yake amfani da su ko allah ke amfani da su wajen dora mutane kan tafarki allah ya datar da mu to a nan ma shi ne yake cewa matsalu ma ba asanillahu bihi min alhuda misalin abin da Allah ya turo ni da shi na shiriya wal ilmi da kuma ilimi sai ce ka matsalil ghaifil kafir kamar mamakon ruwa ne mai yawa alghaif alkhafir shine ruwa wanda yake mai yawan gaske asaba arban ruwan da ya sauko sai ya zo ya bugi ƙasa fakana min hana ƙiyatun sai ya zama wannan ƙasar daga ɓangarenta an samu tacacciya wankakkiyar ƙasa tsabtacacciya ƙabilatil ma'a da ruwan ya sauka sai ta karɓi ruwan jama'a kun fahimci magana fa'ambatatil kala'a sai ta tsirar da kayan abinci wal ushbal kafir da ganyaye da ciyayi masu yawa to da Allah kafin mu je gaba kafin mu je gaba me manzon Allah ke nufi da wannan misalin ba zai gaya mu misali na misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na ilimi da shiriya kamar misalin ruwa ne mamako da ya sauka a kan ƙasa daga cikin ƙasar wani ɓangare na ƙasar sai ya karɓi ruwan na fata kuna fahimta ya fitar da tsiro da kuma ganye mai kyau mai yawa wa zai gaya min mai annabi ke nufi da wannan magana da za kuma lafi khairan na yana nufin mumini da za kuma lafi khairan wato abin da annabi ya zo da shi wannan muminin ya ne ya karɓe shi ya yi imani da shi ya amintu da shi ya yarda da shi yana kuma aiki da shi kun fahimci magana da kyau ko kar ku manta muna cikin babin da ke magana akan karɓar menene la ilaha illallah alqabul almunafi lirraddi karɓar kalmar shahada wanda ke kore ne mayar da ita ban gane ko kun fahimce ni ba to sai muka malam sai kawo mana wannan hadisin cewa annabi ya ce misalin abin da Allah ya aiko shi da shi na shiriya da ilimi kamar misalin ruwa ne ya sauka akan ƙasa daga ɓangaren ƙasar sai a samu wani ɓangaren ya karɓi ruwan kuma ya fitar da menene tsiro da shuka da ganye mai yabanya kaga kenan annabi ya zo da kalmar la ilaha illallah wasu daga cikin mutane sun mi sun karɓe ta sun yarda sun yi aiki da ita shine kawai misalin fa kun gane maganar da kyau ku wani bangare na mutane musulmi mu'minai bayan Allah sun karɓi wannan kalmar shahada sun karɓi wannan addini sun karɓi wannan ƙur'anin sun yi aiki sun yi imani sun yarda da shi shine misalin ƙasar da aka sauke mata ruwa ta karɓi ruwan ta fitar da tsiro ta fitar da ganye ta fitar da kayan abinci yanzu wannan ƙasar tana da albarka ko ba ta da albarka tana da albarka wanda ya karɓi kalmar shahadar nan yayi imani da ita ya yadda da ita ya karɓi musulunci yana da albarka ko ba shi da albarka to shine misalin da annabi ya buga to sai mu je gaba sai manzon Allah ya ce wa kanat minha ajadibu to a wani ɓangaren na ƙasar kuma akwai wani gurin da ajadib ne wato ƙeƙashashen guri ne in an ce ajadib ba ana nufin gurin da ya zama a bushe wanda baya ɗaukar damshi ba a'a guri wanda zai zama kamar kwazazzabo kamar rafi kamar ƙorama kamar lambu gurin da yake iya riƙe ruwa ya ɗauki tsawon lokaci a zo a ɗiba. ai ana iya yin ruwa a gona ko a gona sai ka je ka samu wani rami ruwan ya kwanta ya kwana ya yin wani ma har ya kwana da kwanaki amma ga gefen nan kuma ya bushe har yashi ya zama kankataro babu alamar ruwa a gurin ana samun haka ko ba a samu to annabi yana kwatanta mana yadda mutane suka karɓi addini ne shi wancan na farko da annabi ya buga misali da shi cewa kamar misalin ƙasa ce da ta karɓi ruwa ta fitar da tsiro wato ordinary mu'mini kenan zallar imani da aiki da abin da aka bashi na imani da yarda da abin wannan kuma na biyu zan yi tambaya yanzu shi ma in ji menene kuka fahimta dangane da wannan to sai aka ci annabi ya ce wa kana min ha ajadi sai aka samu wata ƙasa a ɓangaren wata ƙasar kuma ita kuma a jadib ce ƙasa ne mai riƙe ruwa ƙasa ne wacce take da damshi take da albarka amsa katil ma'a ta riƙi ruwan ita sai ta riƙe ruwan ba ta bar shi ya ƙame ba ba ta bar shi ya tsotse ba bata bar shi ya ainihin wato bushe ba gabaki daya fanafa Allahu biha annas wannan kasar sai Allah ya amfanar da mutane da ita me dalili saboda ta karɓi ruwa ta ajiye shi idan makiyayi ya zo dabbobinsa za su sha haka ne idan ainihin wato shi manomi ya zo zai kwarfa shi ma ya je ya ajiye ya kwanta ya menene ya sha in mutum ya je ya aiki a gona ya gaji zai iya ɗiba ya koma gefe ya yi menene wanka shin wannan ruwan ko wannan kasar ta amfanar da mutane ko bata amfanar da mutane ba to shine annabi ya ce fanafa'a Allahu biha annas Allah sai ya amfanar da mutane da wannan menene da wannan ainihin wato kasar fasharibu a wannan ruwan da ta ajiye sai suka samu ruwan da za su mi za su sha wasa suka samu ruwan da za su shayar da dabobinsu wa zara'u kai ruwan ma har aka ajiye shi ƙasar ta ajiye shi har ya kai matakin damuna ta ƙare suka zo suka yi dashen rani kuma suka shayar da amfaninsu na rani suka kuma samu amfanin gona da wannan an gane maganar da kyau ko me annabi ke nufi da wannan misalin kuma da za kuma Allahun khairan shi kenan duk magana ɗaya ce annabi yana nufin bayan ya yi imani da abun ya karɓe shi to amfanin abin bai tsaya iya mai ba kansa ba yana karantar da jama'a suna amfanuwa da wannan abin da ya karanta ya ilmanta ina fata kun fahimci magana ya ce to wannan kashi na biyu kenan daga cikin al'ummata wancan ordinary mu'mini ne ya yi imani yana aiki da shi ake jo hidimar musulunci amma Allah bai bashi ilimin da zai zauna ya karantar da mutane ba wannan bawan Allah ne mutumin kirki ne wannan kuma ordinary abin nan mu'mini ne bayan kasancewarsa mai imani kuma Allah ya bashi wani abu na ilimi yana karantar da mutane wannan abun na ilimi na wannan addini suna amfanuwa da shi to kaga wannan daban yake da wancan na farko na fata kuna fahimtar magana to sai annabi ya buga misali na uku sai ya ce wa asaba min haqa ifatun ukhra sai ruwan kuma ya sauka akan wata ƙasa daban sai ya ce innama hiya ki'anu ita wannan ƙasar fako ne abinda bahaushe ke cewa fako wato gurin da yanzu za a yi ruwa wallahi minti biyar ya yi yawa idan ka je za ka iya kwankwasawa ka je yana kalkalkalkalkal ya bushe kawai bai karɓi ruwan ba bai kuma ajiye jama'a suka amfana ba na fata kuna fahimtar magana ƙi'anun guri ne fako baya karɓar ruwa kuma baya ajiyewa mutane su amfana an gane magana da kyau ko la tumsiku ma'an ba ta iya rike ruwa wala tumbitu kala'an ba ta kuma iya tsirar da menene kayan abinci da kayan gona an gane magana da kyau ko sai manzon Allah ya ce fadhalika to kaga wannan misalan da na buga mathalu ma faqiha fi dinillah shine misalin wanda faqiha fi dinillah ya fahimci addinin Allah ma'ana bayan kasancewarsa ya karɓa abin to kuma ya fahimta kuma ya amfanar da mutane an gane magana da ke ku wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi sannan abin da duk na Allah ya turo ni da shi shi ya menene ya amfana da shi an gane ko fa'alima sai ya sana abin da na zo da shi wa allama kuma ya sanar da mutane wannan abu kun gane magana sai ce wa mathalun man lam yarfa bi dhalika ra'asan da kuma misalin wanda bai daga kai ma akan abin da mai na zo da shi ba walam ya ƙabal hudallahi alladhi ursiltu bihi bai kuma daga kai ya amfana ko kuma ya karɓi shiriyar da Allah ya turo ni da ita ba to anan ku lura annabi ya warware guda biyu ya bar kwaya daya haka ne ko ba haka ba wanda ya bari shine na me na farko to shi malamai suka ce dama ba a buƙatar ko bayani a kansa yasa annabi bai yi wani sharhi a kansa ba shi dama ya karbi kalmar kuma ya yi imani da ita kuma yana aiki a kanta so don haka ba matsala amma wanda ake buƙatar a fashin baƙi a kansu mutum biyu ne wanda dama ya karbi kalmar shahadar kuma ya ilmantu da ita kuma sannan yana menene ilmantar da mutane da kuma wanda shi ya ƙi karɓar ta kwata-kwata ya ƙi ya musulunta ya ƙi ya addini to wannan akwai buƙatar a yi bayani a kansa don a san matsayinsa a addinin musulunci kun gane maganar da kyau ku so saboda haka wannan misali ne wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya buga mana to kaga kenan fa'idar kawo wannan hadisin a wannan babun na wato sharaɗi na uku na alƙabulu almunafilin raddi karɓar kalmar shahada wanda ke kora mai da ita sai nuna ashe duk mutumin da yake so ya zama musulmi to ya zama cikin ɗayan biyu kada ya zama na uku zai hallaka ko dai ya zama musulmi ne ordinary ya fahimci wannan addinin yana aiki da shi ko da baya karantar da kowa ko kuma in yana so ya samu ƙarin daraja sai ya ƙara matsawa gaba ya karɓi addinin ya karɓi kalmar yana aiki da ita sannan kuma ya ji ya karantu kuma yana karantar da mutane wannan addinin kar ya zama na uku sai ya hallaka kun fahimci maganar da kyau kar ya zama na uku sai ya hallaka an gane maganar da kyau ko yasa Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa waɗanda Allah ba su ilimi to yana ɗaukaka darajar su sama da wanda Allah bai ba su ilimi ba yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana ɗaukaka darajar masu imani daga cikin ku shine wanda ya karɓi kalmar shahada yake aiki da ita sai Allah ya keɓe kuma masu imani da ilimi sai ce walladhina utul ilma darajat su ku wanda Allah ba su ilimi bayan suna da imani suna da ilimi na karantar da al'umma suna da wata daraja ta musamman jama'a kun fahimci maganar nan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya bamu ladan abin da muke yi to wannan shine kuma ya kawo mu zuwa ainihin wato karshen wannan babi na alqabul almunafi lirrad wato kalmar kalmar shahada wanda yake kore mayar da ita kai tsaye kuma za mu shiga al sharfin rabi sharadi na hudu al inqiyadu wal istislamu lima dallat alaihi al inqiyadu jawuwa wal istislamu da miƙa wuya lima dallat alayhi akan abin da kalmar shahada ta ce ayi duk abin da kalmar shahada nan ta ce maka kai to karka ji tsoro ko shakkar wani wajen aikata shi shine al-inqiyad min qada yaqudu qiyadatan yasa ake cewa direba qa'id domin shine mai jan motar ya kaita da Allah idan direba yana jan mota motar tana da wani nata ra'ayin da inda take so ta kai ta inda ba nan direban ya juya ta ba ba ta da shi to haka ake so ka zama dangane da kalmar shahada duk inda ta juya ka ba kai za ka juya kalmar ka ce mu yi kaza a'a ita ne za ta ce ma yi kaza bar kaza jama'a kuna fahimtar magana yanda motar nan ba direban da zai ja mota ya zama ita take jansa yana yin haka in kaga haka akwai matsala ko ba haka bane ne lalle ko dai tayin sun bauɗe ko akwai matsalar alame ko kuma akwai matsalar menene wool balance haka ne ko ba haka ba to in ka ga mutum yana musulunci amma sai abin da ya ga dama zai aikata to kamar matsalar mota ne wacce take da matsalar wool balance da alame direban yana janta tana yin nan ita kuma tana jansa suna yin nan haka ne mota take in tana da matsalar wool balance ko Allah shirye da mu so don haka ka zama kawai inda duk kalmar ta ja ka kawai ku tafi inda ta ce kar a je to kar ka je gurin shikenan kawai in kai wannan to ka zama ka yi in iyadi da istislami lima dallat alayhi Allah ya dace da mu sai malam yace al inqiyadu a inqiyadan yunafi tarka wato jawuwar da yake kora barinta qala subhanahu Allah mai tsarki yace wa man yuslim wajhahu ila Allah wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautata ibadarsa da tauhidinsa ko to faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wannan yayi riko da igiya mai ƙarfi wa ila Allah aqibatul umuri kuma zuwa ga Allah karshen al'amura su gaba ki daya an gani duk mutumin da ya mika wuyansa mene ya mika wuya shi ne ya mika wuya zuwa ga kalmar shahada abinda duk ta umarce shi yana kokari wajen aikatawa duk abinda ta hana shi yana kokarin hannuwa shikenan wannan aslama lillah aslama wajhahu lillah ya mika wuyansa zuwa ga ubangiji ba shi da matsala akan duk abin da aka ce masa yayi amma duk mutumin da yana musulunci amma sai abin da ya ga dama a ce masa kaza haram ba zai bari ba a ce masa la ilaha illallah ta hana kaza ba zai bari ba musulunci ya hana kaza ba zai bari ba qur'ani ya hana kaza ba zai bari ba to wannan musulmi ne amma kuma bai cika wannan sharadi na al-inqiyadu wal istislamu lima dallat alayhi ba kun gane magana da kyau to kuma abin tambaya shine idan mutum musulmi ne yana da matsala da ɗaya daga cikin sharuɗar shuruɗin na la ilaha illallah shin akwai tangarɗa a musuluncinsa ko babu akwai shine fa'idar a karanta ma ɗin ka fahimta kai aiki dan in ba kai aiki da abun ba akwai matsala a kalmar shahadar taka musuluncin naka akwai tangarɗa shi yasa za ka ga su sahabbai da ke sun fahimci irin wannan darussan za ka ga daga an jawo musu aya wallahi za ka ga mutum diyan da ya fusata diyan da hankalinsa ya tashi diyan da yake jin ya kamata ya aiwatar da kaza wallahi za ka ga hankalinsa ya kwanta ya dawo ya nutsu wasu mutane ne ba su biyu rikici ya haɗa su wannan ya tada jijiyar wuya wannan ya ɗaga jijiyar wannan ya ci kwalar wannan wannan ya ci kwalar wannan sai manzan Allah yake cewa wasu daga cikin sabai ce wallahi na san wata kalma wanda da ɗaya daga cikinsu ko dukansu za su fara da kowa ya dawo cikin hayyacinsa sai wani ya tambaye manzo Allah wata kalma ce sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai da gudu ya tafi gurin su ya ce kai annabi yana ce muku da za ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da kun daina wannan hayaniyar suna furtawa sai kowa ya dawo taitayensa saboda sun miƙa wuya ga abun sun yarda sun yi imani don haka a take abin sai ya musu aiki jama'a kun fahimci magana da kyau in kai ne idan akramaka Allahu ya aika ya ce ka ce a'udhu billahi sai ka ce shi ma akramaka Allahu ka je ka ce ya ci kaza kazan sa ka ci gaba da rigimar ka haka ne ko ba haka to amma su sabai ba haka suke ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka miƙa wuya zuwa ga abu yana taimaka maka wajen kaga dai kalma ce a'udhu billahi min shaitani is common waye ne bai san ta ba to amma da ke sun yi imani da ita su ba su raina ta ba mu ne muke raina irin waɗannan abubuwan ba ma ganin suna da wani tasiri wajen inganta tauhidinmu da aƙidunmu ba ma ganin suna da wani tasiri wajen saita ƙwaƙwalanmu da tarbiyyarmu ba ma ganin suna da tasiri wajen gyara zukatanmu shi yasa za ka ga wallahi muna furta su amma ba sa mana aiki a jikinmu saboda zukatanmu ba su sallama wa abin irin yadda sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su suka sallama wa abun ba kisa al-inqiyadu wal istislamu lima dallat alayhi ka yarda ka jawo ka sallama wa duk abin da wannan musuluncin ya ce ma na rantse da Allah idan kai wannan abin da ma'anar da malam ke nufi da ma'anar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi to wallahi rayuwarka za ta inganta ko tantama wallahi ba na yi ko tantama ba na yi wallahi za ka inganta da izinin Allah Allah ba mu ikon mikawa malam ya ce wa mallam yuslim wajhahu ila Allah kaga kenan duk mutumin da bai mika fuskarsa zuwa ga Allah ba walam yaku muhsinan kuma bai kyautata tauhidinsa da aqidarsa ba fa innahu lam yamtas lam yastamsik bil urwatil wusqa lam yastamsik bil urwatil wuthqa to kaga wannan bai yi riko da igiyar Allah mai mai ba mai karfi ba wa huwa al ma'ana bi qawlihi ta'ala wannan kuma ita ta ce faɗi ma'anar faɗin Allah a can gaba da Allah ke cewa man kafara wanda bi ya kafirce ya zama kahiri fala yahzunka kufuruhu kafircin sakar ya daga ma hankali kafircin sakar ya sa ma bakin ciki ko damuwa duk mutumin da ya kafirce ba ruwanka da shi an gane magana da kyau ko haka Allah ya ga manzon Allah wanda bi ya kafirce babu ruwanka da shi wa man yakfu wanda wa man kafara duk wanda ya kafirce fala yahzunka kufruhu kar kafincin sa ya daga maka hankali me dalili sai Allah ya ce ilaina marji'uhum da ku da su duka gurina za ku dawo inji Allah fayunabbi'uhum bima amilu Allah zai ba su labarin abin da suka menene suka aikata sai ce inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne dangane da abin da suke cikin menene kirasa o da haka duk wanda ya kafirta ba ruwanka da shi in ji anna- in ji Allah ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan magana ba iya manzan Allah ba duk duniya kar kafircin wani ya dame ka abin da kaɗai zai dame ka shine illar da yake wa menene musulunci in yana yi wa musulunci illa to wannan abin a damu ne abin a ɗaga hankali abin a nemi ya za a dakile shi amma shi da kafircinsa ya je ya ta yi in Allah ya ga dama cikin iliminsa na gaibi dan aljanna ne zai shirye shi haka ne ko ba haka ba idan cikin ilimin Allah wuta zai shiga kuma kalili na fiha abada ya za ka yi da shi ba da za ka yi da shi yasa a gurare da dama Allah ya dinga ba manzan Allah hakuri akan irin waɗannan abubuwa fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut kai hakuri Allah ya riga ya hukunta wasu fa sai sun shiga wuta wasu sai sun shiga aljanna fasbir wa ma sabruka illa billah ka ya haƙuri ba mai baka haƙuri ba sai Allah fasbir sabran jamila ka ya haƙuri haƙuri mai kyau na fata an fahimta don haka ka yi haƙuri la ya gurran naka taƙallubun ladina kafaru fil bilad kada ya ruɗe ka ya dame ka ya ɗaga ma hankali kaiwa da komowar arna a cikin harkokin rayuwarsu kada ya ruɗe ka kar abin ya ɗaga ma hankali jama'a kuna fahimtar maganar da ke ko yawwa إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا su fa kafirai da dukiyarsu da yayansu Allah ba za su wadata musu komai a gurin Allah innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun arne fa di yanda zaka yi wallahi in dai Allah ya rubuta arne ne har a kiyama duk wa'azin da zaka yi masa ba zai ji ba jama'a haka ne ko ba haka ba da haka Allah ya taba manzon Allah hakuri ya ta kaya masa kawai ka rabu da su abinda muka dora ma na shari'a ka yi da kai da sahabbanka ka manta da sha'aninsu shi kenan kawai in sun taba ka to nan kuma karka basu don za su hana ka addini to ba mu yadda kuma wani ya takawa addini burki ba amma kafircin su sijai jama'a kuna fahimtar magana da ke ku saboda haka mu kafircin kafirai bai dame mu babban abin da ya dame mu illar da suke mana a ministry kaza matsalar da suke wa musulman mu dakila addini hana musulunci ji gaba tare al'ummar su kashe su su kwankwata kawunan su da itace da duwatsu mu wannan shine damuwar mu amma kafircin su wallahi su je su yi ta yi ai ba mu suka yi wa kafirci ba Allah suka yi wa in Allah ya ga dama rana ɗaya zai share yan banza wallahi ba wanda zai kwana haka ne ko ba haka ba saboda haka Allah suka taba amma inda matsalar mu take da arna shine su wai ba za su yi iya nasu ba sai sun takawa namu burki to ina aka taba yin haka ba za su yi iya nasu ba sai sun taka wa namu burki to wannan shine ba za ta saku ba wai ba hauke yace bindiga a ruwa lalle kuwa dole a bar mu yi addinin wannan ka'ida ce ta Allah Allah bai yarda ba a hana addini a hana musulunci Allah bai yarda ba amma in ka ce kafirci ka zaba to ka je kai ta yi jama'a kuna fahimtar magana da kyau Shi shikenan kawai dama Allah ya faɗi ma'anarka ya ce ba za ka yi imani ba ya ce ba za ka yarda ba ya ce ba za ka musulunci ba ya ce kullum za ka yi ta faɗa da addini to shi kenan ka je ka kai ta kafircin amma faɗa da addini ko ba zai yiwu ba innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasaratun thumma yughlabuna walladhina kafaru ila jahannama yuhsharuna Allah ya shirye da mu don haka yake cewa wa man kafara wanda ya arnance fala ya hazunka kufuruhu kada kafircin sai bakanta maka rai ilaina marji'uhum gaba ɗayan su makomarsu a gurin mu take fanu nabbi'uhum bima amilu za mu ba su labarin irin aikin kafircin da suka yi inna allaha alimun bi dhati sudur lalle allah masani ne dangane da abin da suke cikin kiraza sai allah ya ce numatti'uhum qalilan za mu ɗan jiyar da su daɗi ɗan kaɗan a nan duniya ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ sannan kuma mu ainihin wato tattara su mu antaya su cikin azaba wacce take mai kaurin bala'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu malamai suka ce azabun ghalizun azaba mai kauri ɗayan biyu imma dai saboda wutar ta ruru ta ruru har ta daskare guri ɗaya yadda ka san kankara kankara idan ruwa ya daskare da ana yin wata kankara a buhu hakan nan ko haka za a ganta buhu guda amma ta zama kankara ita ake faffasawa lokacin kaga ana ainihin wato rabawa mutane suna yin tsomawa a ruwa don samu abu mai sanyi su sha ruwa da giya a ramadan za ka dami manyan kasuwannin mu da can shekara goma sha biyar ashirin da suka wuce manya manyan kankara za ka dinga ganin su a buhu yanzu ma idan ka je irin wannan gurin matsar gyada din za ka je ka same su buhu buhu an yi su to yadda kaga haka wannan misali ne kaɗai nake idan a fahimta kamar haka haka wutar da ta daskare ta zama kamar kankara to a kanta za a dinga azabtar da kafirai in ji Allah ko kuma ya zamanto wutar ta zama ta yi kauri irin yadda kunu jama'a kunu ya yi kauri irin yadda idan kana kallon wato masifin duniya a yau irin yadda duwatsu ke aman menene wuta za ka ga tana tafiya da kaurinta ba a tsinke kamar ruwa ba haka ne ko ba haka ba wuta ce tsagwaranta amma wallahi da kaurinta saboda tsabar ta zama wuta wallahi dutse ne a jikin ruwa jama'a yana gangarowa wutar tana shiga ruwa amma ruwan bai isa ya kashe ta ba wannan fa wutar duniya ce dutse ne kawai ke amanta to wannan kwatankwacin azabun khalis azaba mai kauri Allah ka raba mu da azaba duniya da lahira wannan ya zo a cikin suratul luqman aya ta ainihin wato 23 zuwa aya ta 24 a yuslim wajahahu din nan yace ai yanqadu ya jawu zuwa ga Allah wa huwa muhsinun ai wa huwa muwahhidun ka gani ya kyautata tauhidinsa al-urwatul wusqa din nan ai la ilaha illallah yayi riko da menene la ilaha illallah shine abin da ake nufi wa qala subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya sake faɗa ya ce wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku ku miƙa wuya zuwa gare shi wa aslimu lahu kuma ku yi ainihin wato sallama wa Allah sallamawa ta yankan shakku kaga dai har yanzu ana nufin al-inqiyadu wal istislamu lillahi subhanahu wa ta'ala aw lima dallat alayhi hadhihi al-kalimatu shahada akan abin da wannan kalma ta yi nuni to ka jawo zuwa ga wannan abu ya zo a cikin ainihin wato suratul zumar ai bi ma'ana irji'u ila rabbikum wastaslimu lahu ku koma zuwa ga Allah ku miƙa wuyan ku ka cokan a gurin Allah wallahi jama'a barin faɗa muku wallahi duk wanda bai miƙa wa Allah wuyansa ba in fa an ce miƙa wuya kar ka zama gauraka dan Allah ba ana nufin ka yi haka ba i ka san wani shi an ta masa gwari-gwari miƙa wuya shine in Allah ya ce ka yi ka daure ka danna zuciyarka ka yi in Allah ya ce kar ka yi ka daure ka danna zuciyarka kar ka yi to in ka ga dama wuyanka ma ya nutse a cikin kirjinka baka fito da shi ba ka dai miƙa wa Allah wuya da wannan ma'anar jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku amma ko wuyanka wuyan zalɗe ne jama'a kullum ka miƙa kudu ka ƙara miƙawa arewa kana cewa ai Allah ce wa man yuslim wajhahu wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah ma'anar haka ka ɗauka wallahi Allah ba ruwansa da kai kuma bai san me kake yi jama'a kuna fahimtar magana da kyau so ma'anar miƙa wuyan Allah ya hana to ka hannu Allah ya ce ayi to kai in ku har ba za ka yi wannan ba to wallahi wannan ayar gaba ɗaya da kai da ita shattana baina musharriqin wa mugharribin ita ta yi gabar kai ka yi yamma Allah ya ba mu iko miƙa wuya zuwa ga ubangijinmu to shine yake cewa irji'u ila rabbikum wastaslimu lahu ku miƙa wuya zuwa ga Allah ku kuma sallama wa Allah min qabli an ya'tiyakum al'azabu tun kafin azaba ta zo muku thumma la tunsaruna kuma wallahi ba za a taimake ku ba jama'a wannan ayar ta zo a cikin suratu zumar tun daga aya ta 44 zuwa gaba bari mu ɗauko kaɗan daga cikin mai Allah ya ce a cikin suratu zumar ɗin nan kafin mu zo tun daga aya ta 41 Allah maɗaukakin sarki ya ce Allahu ya tawaffal anfus Allah shi ke ɗaukar rayuka hina mautiha a lokacin da ta zo mutuwa ya ce wallati lam tamut wanda kuwa ba za ta mutu ba mutuwa babba fi manamiha ita a cikin baccinta ake ɗaukata ya sa malamai suka ce almautu mautatani mutuwa guda biyu ce akwai almautatu sugura akwai almautatul kubura akwai babbar mutuwa akwai karamar mutuwa babbar mutuwa ita ce ta tafiya gaba ɗaya karama ita ce bacci bacci mutuwa ne jama'a shi yasa a cikin bacci ake iya yin kwatankwacin abin da ke iya faruwa a lahira menene a cikin bacci kana iya ganin ka cikin aljanna haka ne ko ba haka ba ana shiga aljanna ne in ba an tafi lahira ba yasa suka kira shi almatatu sugura a cikin bacci yana iya ganinsa ba a nan ba can kafirai suna iya ganinsu a cikin wuta haka ne ko ba haka ba eh ko misali ne a buga mai kyau akan musulmi ko mummunan kuma a danna shi zuwa ga arna na fata an fahimci magana eh gaskiya ne yauwa a cikin bacci suna iya ganin kansu a wuta su kafirai ana zuwa shiga suna shiga hudu ne in ba kiyama ta tashi ba sai kiyama ta tashi to shi yasa suka kira bacci almautatul sugura karamar mutuwa mutuwa kuma almautatul kubura babbar mutuwa to Allah ya ce da kuma ta inda yasa malamai suka kira shi mutuwa wannan nassin ayar domin ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ke ɗauke rayuka lokacin mutuwarsu sai ya ce wallati lam tamut wanda ita ba za ta yi babbar mutuwa ba fi manamiha a baccinta ake ɗauke ta fa yumsiku allati qada alaiha almauta ita wacce aka kaddara mata mutuwa daga bacci sai ta yi ta zarci sai ce wa yursilul ukhra ila ajalin musamma ita kuma wacce ba a kaddara mata babbar mutuwa ba sai ta ainihin wato tahi zuwa wani lokaci da aka ambata mata cewa a lokacin ne menene za ta ainihin wato mutu sai Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna amma fa a cikin haka akwai ayoyi amma ga wanda suka tsaya suka yi tsam dare suka kalli yadda bacci yake suka kuma kalli yadda mutuwa take sai su gane akwai wata alaka tsakaninsu jama'a kun fahimci magana inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaru a cikin haka akwai ayoyi amma ga wanda suke da tunani sai Allah ya ce amittakhadhu min dunillahi shufa'a ko dai mutane sun riki koma bayan Allah a matsayin wanda za su cece su ne a gobe kiyama kul ka ce musu awalau kanu la yamlikuna shay'an wannan da kuka rika a matsayin su za su cece ku ko da ba su mallaki komai a gurin Allah ba su za su cece ku a gobe kiyama wala ya'qiluna kuma ko da ba su da hankali ina fata kuna fahimta ma'ana Allah yana tambaya tambaya ce ta taubihi tambaya ce ta amsan amsar tambaya ce ta ai musu ta'annuci da ita shin ko dai mutane sun riki wasu ne kuma bayan Allah cewa za su cece su a gobe kiyama yanzu waɗannan da kuka riga din ko da kuwa ba abin da suke iya mallaka a gurin Allah ko da kuwa ba su da hankali su din kuka riga a matsayin su za su cece ku a gobe kiyama Allah ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a ka ce musu gaba ɗaya ceto mallakar Allah har ceton da mala'iku za su ceton da jirajirai za su ceton da shahidai za su yi ceton da annabawa da manzanni za su yi kai jama'a har ceton da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai yi a hannun wa ceton yake a hannun allah sai allah ba shi izini man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wa ya isa yayi ceto a gaban allah in ba da izinin allah an gane magana da kyau ku wala yu'dhanu lahum fayatadhiruna Allah ya ce ai ba za mu ba su izini ba ballantana su kawo mana uzurin da yasa suka saba mana dan haka duk wanda kaga yayi magana a filin tashin alkiyama to wallahi Allah ne ba shi izini duk wanda kaga yayi wani abu a kiyama wallahi Allah ne ya yarda in ba haka ba gum wallahi gobe kiyama ba wanda zai wa Allah magana jama'a jama'a manzanni fa hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito babu fadlus sujudi manzanni idan an zo sirati ba sa iya yin magana annabi ya ce wa kalamun rusuli yau idin allahumma sallim sallim maganar annabawa a wannan ranar allah ka kubutar allah ka kubutar allah ka kubutar allah ka taimaki bayinka ka sa su kubuta ba za su iya cewa allah komai ba sai addu'a su ita ma ce kaɗai damar da suka samu banda wannan ba wanda zai yi magana sai allah jama'a mu gyara alaƙar mu da allah kafin kiyama ta tashi wallahi duk lokacin da kaga kana tambele a duniya ne malam har a zo guri a ce ai idan kana magana ba a magana ayya kai ma akwai ranar da in ka je wallahi in ana magana fa ka isa kai magana har a zo mijin a ce ya shigo fa kowa ya shiga taitayinsa to kiyama za ta tashi a ce to Allah zai bayyana kowa ya shiga ruwan hankalinsa ranar da talaka da mai kuɗi da wanda ya san me yake da wanda bai san me yake ba da wanda ya samu da wanda bai samu ba da wanda ya more duniya da wanda bai more ba wallahi tallahi ba wanda ya isa ya cewa Allah uffan sai abin da Allah ya hukunta Allah ya sawwani lahu mulku samawati wal ard yace garehi ne mulkin samai da kasai suke thumma ilaihi turja'una kuma garehi ne za ku koma sai Allah yace wa idza dhukira Allah wahdahu lokacin da aka ai ambaci Allah shi kadai ishma'azzat qulubul ladina sai kaga waɗanda suke kafirai zukatansu ta koru ta dunkulu ta turu ta koru daga al'amarin tauhidi da al'amarin Allah qulubil ladina la yu'minuna bil akhirah zukatan wanda ba su yi imani da lahira ba sai ga sun yi nesa da al'amarin addinin Allah subhanahu wata'ala amma wa idza dhukira alladhina min duni daga an ambaci wanda ba Allah ba idahum yastabshiruna sai kaga suna ta farin ciki kaga mutum malam musulmi ne amma duk lokacin da aka yi magana addini shi ha lokacin hankalinsa ke tashi baya son maganar addini to wallahi kana da matsala kaga dai yanzu Allah ya yi fenti wa kafirai ya ce siffarsu wa idza dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati daga an kira Allah daga an yi maganar addini daga an yi maganar musulunci sai zukatan wanda ba su yi imani da Allah da lahira ba sai hankalinsu ya tashi amma wa idza dhukira min dunihi wa idza dhukira alladhina min dunihi daga an ambaci waɗanda ba Allah ba idza hum yastabshiruna kawai sai kaga kai suna farin ciki Allah ya kiyaye Allah ya ce kul ka ce musu Allahumma fatiras samawati wal ard Allah shine makagin sammai da kasai alimul ghaibi wash shahada shi ya san koye kuma shi ya san bayyane anta tahkumu baina ibadika Allah kai ne zaka yi hukunci tsakanin bayinka wanda suka bauta maka suka riƙe kalmar shahada suka yi aiki da ita kai ne za ka yi musu hukunci a gobe kiyama wanda kuma suka ƙi su ma kai za ka hukunta su fi ma kanu fihi yakhtalifu cikin abin da suka saba waɗannan sun ce ayi tauhidi wannan suka ce ayi kafirci Allah ya ce walau anna lil ladina zalam wallahi da a ce azzalumai bi ma'ana kafirai suna da mafil ardi jami'an duk gaba ɗaya ƙasa mallakar kafiri ce wa mithlahu ma'ahu kuma a sake bashi wata duniyar bayan wannan ya mallake ta laftadau bihi min su'il azabi yawmal qiyamah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce da wallahi sun ba da su duniyar guda biyu da duk abin da ke cikinta sun ba da hidan su fanshi kansu daga azaba a ranar tashin alkiyama a ce kafiri ya mallaki duniya jama'a Allah ya ƙara bashi wata duniyar in kiyama ta tahi yadda Allah zai ɗanɗana masa mugunyar azaba Allah ya ce wallahi zai ba da duniyoyin guda biyu in dai zai kubuta daga azaba yasa a ruwaya ingantacciya Allah maɗaukakin sarki in ji annabi Muhammad ya ce idan ya danna kafiri a wuta in kafiri ya azabtu ya ɗanɗanu in Allah ya ɗago shi daga wuta mala'iku suka ɗago shi sai tambaye shi shin kana da abin da za ka fanshi kanka da shi abu a nan wannan sai ce ya Allah ina da shi ina da gida ina da mota ina da kaza ina da kaza ya yi ta lissafo abubuwa a ruɗe a haukace sai Allah ya ce to ai na tambaye ka abin da bai kai wannan girma ba ba kuɗi ba ne ba gida ba ne ba mota ba ce ba fili ba ne ba komai ba ne kawai ka kaɗaita ni da bauta karka haɗa ni da kowa amma ka gagara duk abinka na ce ka riƙe duk mai Allah ya mallaka ma na ce ba ruwana da shi na bar ma abinka ni abin da nake so shine karka saba min karka haɗa ni da kowa cikin bauta kai ta rayuwarka da abin da Allah ya kore maka ya ce na tambaye ka wannan kaki ka bani a duniya sai yanzu ne zaka ce zaka bani kaza ya ce ku ƙara danna min shi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye Allah ya sauwaye Allah ya yi mana Allah ya ce wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibuna sai ga ya bayyana musu abinda ba su taba tsammani ba a gurin Allah yanzu fa wallahi jama'a barin faɗa mu akwai mutumin da yana aikin sako yana aikin banza yana kafirci yana abin da ya ga dama amma na rantse muku da Allah yana tsammanin a gobe kiyama Allah zai masa rahama akwai su yana ta sako ba ruwansa zai je gidan boka zai yi tsubu zai yi tsafi zai duk abin da zai yi amma in kana neman wanda ya fi kowa kwaɗayin rahama a lahira to ka saka hisahun gaba haka ne ko ba haka ba haka za ka gansu mutanen banza mala daga sun ga mutanen arziki sai to mala ai mana addu'a ai addu'a sallu ala nabiyyi kan ga su da san addu'a ga su da saban Allah ga su da san addu'a ga su da kafirci ga sabo ga munafurci ga keta ga mugunta amma daga an ga wani ruwa-ruwa dama-dama ana ganin wani na Allah to ma da a samu addu'a Allah ya samu gama lafiya Allah ya taimake mu ya iya wannan amma na rantse maka da Allah idan ka bada minti biyar bayan wannan addu'ar sabon Allah zai je yi cutar wani zai yi kafirci zai yi munafurci zai yi zuwa zai yi gidan boka tsubbu zai yi sihiri zai yi tsafi zai yi ba zai ba Allah ba amma yana so kuma gobe kiyama Allah ya danna shi a aljanna su kuma mutanen kirki da suka daure zuciyarsu suka hana kansu ayyukan banza su kuma komai za su samu a gurin Allah ban sani ba Allah ya kiyaye saboda haka Allah ya ce wa badalahum min Allah wallahi zai bayyana musu a gurin Allah malam ya yaqumu ya tasibuna abinda ba su taba tsammani ba su suna tsammanin sun ci banza a nan gobe kiyama Allah ya musu rahama wallahi Allah ya ce ba zan yi haka ba wanda suka wahala danni suka ainihin wato ci bakar wahala danni suka daura zuciyarsu danni kai ba matar da baka bi kanta ba ba nau'in kayan maye-mayen da baka sha ba ba waɗanda baka cuta ba ba kuɗin da baka tara na haramun ba shi ko wannan akaramaka Allahu yalla bai ba ruwansa daga an zo kaza ya ce a'a wallahi banda ni jama'a na ba ku kisa jiya ta wani bawan Allah da ya ƙetare wa kuɗin da suka haura naira miliyan ɗari saboda haramun ne a wannan zamanin mara yanzu mutumin da ya haƙura da cin dukiyar da ta kai miliyan ɗari don ya ba Allah yanzu Allah sai ya ajiye wannan kuma ya ɗauki wanda ya ci miliyan ɗari ya danna sha aljanna da Allah mu yi wa kanmu adalci ko a kotu aka zo aka ce ga wannan ya ci miliyan ɗari alƙali yalla bai prosecutor wannan miliyan ɗari ya ci wannan kuma an yi an yi ya ci naira miliyan biyu ma ya gagara da Allah alkali zai yi adalci ko ba zai yi adalci ba zai yi hukunci na gaskiya ya saki wannan ya daura wannan ko ba zai yi ba wannan tun a duniya kenan saboda haka shi bin Allah nan daura zuciya ne babu wani abin da zuciya ba ta so ko ba ta sha'awa ba abin da ba ta kaunar faruwarsa ba abin da ba ta son sa za ka ga wani abin ya wulga ta gabanka ka yi sha'awar ina ma kai za ka yi kaza ina ma kaza amma saboda tsoron kada Allah ya ma azaba za ka haƙura saboda tsoron kar Allah ya maka mugunyar azaba za ka danna zuciyarka to amma sai mutum ya gama abin da ya ga dama sannan kuma yana tsammanin gobe kiyama idan ya je Allah ya masa rahama wallahi ba mu shiga tsakanin bawa da ubangiji ba jama'a domin Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina aqul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim amma na rantse da Allah kada ka rudu da wannan ayar kuma cewa ya Allah ya ce duk wanda ya tafi karfin cikin sa kada ya yanke tsammani daga rahamar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba daya Allah shine mai yawan gafara wallahi tallahi muna nan sanar da wannan aya kuma mun yi imani da ita amma abinda muke faɗa mana kanmu muke kuma faɗa wa mai sauraron mu shine kada mu rudu da wannan ayar kuma ta bamu damar shantakewa mu yi abinda muka ga dama da ruɗuwar cewa ai Allah ya gafiru zunuba jami'a wannan raini kenan haka ne ko ba haka ba ai ko sarki ne kake yi wa rashin kunya sai ka yi masa gobe ya yafe ma ka sake masa jibi ya yafe ma gata ka sake masa ya yafe ma ina ga wataran idan kai zai ce sallama eh ku sallamu wannan da Allah haka ne ko ba haka ba Allah ya sauwaje don haka ya ce wa badalahum sayyi'atu ma kasabu zai bayyana gare su mummunan abin da suka aikata Allah ya ce wa haqa bihim zai kewaye su zai sauka a kansu ma kanu bihi yastahzi'una abin da suke wa Allah izgilanci a kansa Allah sai ya ce fa idza masal insanu durru daga cuta ta samu dan adam da'ana sai kaga ya kwala mana kira ya Allah ina cikin matsala ya Allah damuwa ya Allah kaza da'ana Allah ya san dan adam fa alaysa Allahu bikafin abda Allah bai ishi bawa bane jama'a Allah ya ishi bawa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah ya san kowa wallahi Allah ya ce wa idza massal fa idza massal insanu durrun idan cutuwa ta shafi dan adam da'ana sai ya daga hannu ya ta addu'a ya ta roƙon Allah Allah mun shiga matsala Allah damuwa Allah ka fitar da mu Allah ya ce fa idza khawallahu ni'matan amma wallahi daga mun bahi ni'ima mun hore masa abin da yake bukata mun yi masa abin da yake so kala sai ka ji ya ce inna ma utituhu ala ilmi ai wannan abin dama ina da tunanin zai zo eh yadda muka dan hada investin mun dan kakkafa abubuwa can guri kaza mun shirya kaza can guri kaza a wannan ai dama muna jira ne kawai lokaci ne bai yi ba yanzu gashi ya zo sai ya manta wallahi bari na faɗa muku jama'a a cikin mutanenmu akwai wanda suna jin dabararsu da iliminsu na boko da tsabar zilliya na fata an fahimta da kauce-kauce da wayo da dabarbaru da hikimominsu ne yasa suke subsidin a rayuwarsu jama'a akwai irin wannan ko babu suna nan da yawa cewa su ba su yarda allah ne ke hore musu ba in ma ka zo kana bayan sai ai ina ga a ciyori na kaza da kaza da za ka karanta kaza ai da in kai kaza za ka yi kaza ai kaza zai yi ai ba wani abu ai ba wani abu kwata kwata ba sa kawo Allah a cikin lamarin su wai shi dan boko shi ya karanta theory kaza yayi course a kaza yayi course a kaza dan haka kwata kwata cikin lamarin sa babu Allah shi dan kasuwa ne ya iya lissafi ya iya kididdiga ya san yadda an saro kaza ya ake sai da shi ya san yadda an saro kaza ya ake ya san yadda za a yi a samu faduwa ya san waɗannan watannin watannin cin riba ne watanni kaza kuma saboda an shigo damuna za a samu matsala waɗannan dabarbarun nasa wallahi tallahi akwai wanda yake gani su ne suka kubutar da shi daga fadawa cikin masifa da bala'i bai yadda Allah ne ya kubutar da shi ba shi yasa sai ka ga irin wannan masu wannan abun wataran sai Allah sai ya kauda tunaninsu sai su aikata wani abu ko wani abu ya zo ya faru da su wallahi sai ka ga Allah idan ya taimaki wani sai ya dawo hayyacin sai ya ce yanzu duk abu kaza ina kuma sannan yanzu abu kaza zai faru to wannan abin kawai daga Allah ne babu yadda muka iya to Allah ya taimake ka wallahi wallahi Allah yana kaunar ka amma in wani Allah ya mar jarrabawa dan ya nuna masa ya bar hanya ne yasa ya samu matsala sai ka ji ya ce ka gani sai na ce ayi kaza yanzu ga ba ayi kaza ba yanzu ga kaza ya faru jama'a haka ne ko ba haka ba yanzu da an yi kaza za a yi kaza ya kasance wai shi a tunaninsa yanzu wannan matsalar da aka samu ba Allah ne ya turo ta Allah ya yi mana dan Allah dan haka Allah yake cewa sai ka ji ya ce akan ilimin sa ne sai Allah ya ce bal hiya fitnatu wallahi tallahi bari ka ji ni'ima idan Allah ya baka jarrabawa ce sai ya ce walakin na akthara nasu la ya'lamuna sai dai daga daga cikin mutane ba sani ba sai ya ce qad qala alladhina min qabli irin wannan kalmar na cewa dabara da hikima da ilimi ke sa ɗan adam ya succeedin kafin su akwai wanda sun faɗe ta yanzu Allah Allah ya ce amma fa ma agana an kuma kanu yafsilu abinda suka faɗa bai tsina na musu komai a gurin Allah na su yi succeedin a rayuwarsu ba sai Allah ya ce fa asabahum sayyi'atu ma kasabu sai zamanto abinda suka aikata munin sa ya same su Allah ya ce wallazina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu haka kuma wanda suka yi zalunci daga cikin waɗannan kafiran Makka da waɗannan kafiran da muke rayuwa da su a yau Allah ya ce wallahi su ma irin wannan bala'in da ya samu wanda suka yi mana tabargaza a baya Allah ya ce na rantse da Allah sai ya same su an gane magana da kyau ku wa ma hum bi mu'jizina Allah bai ce wallahi ba za su gagare mu ba sai Allah ya ce awalam yaro shin ba su gani bane anna Allah ya busutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah ki awalam yaro awalam ya'lam jazakumullahu khairan shin ba su sani bane anna Allah ya busutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama kuma yake takaita shi ga wanda ya ga dama inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gane Allah ke shimfiɗa arziki Allah shi ke hanawa kuma ka yarda da haka kai imani da haka ka bi hanyoyin halal in ka samu falillahi alhamdu in baka samu ba falillahi alhamdu fa gana haka aya ce amma ga suwaye in ji Allah ga masu imani baka yi imani ba wallahi ba za ka taba gane haka kai ta jin haushin wani saboda ya samu saboda baka yadda Allah ne ke bayarwa jama'a haka ne ko ba haka ba kai ta bin hanyar da zaka cutar da shi saboda Allah ya hore masa kai kuma kai ta buge-bugen ta ina za ka samu komai tsiya saboda baka yi imani cewa Allah ne ke bayarwa ba Allah ya ce sani da gane Allah yake arzikin kuɗa arziki ga wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama ya taimaki wanda ya ga dama ya dan kofar da wanda ya ga dama Allah ya ce sanin hakan fahimtar hakan gane hakan da imani da hakan da aiki da hakan babu wanda yake yin haka sai mumini ba wanda ke yin haka sai mumi Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana imani Allah ka ba mu imanin gamsuwa da amintuwa da irin waɗannan ayoyi naka ya Allah sai Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to sai ne Allah sai ya kawo wannan ayar da malam ya kawo mana a yanzu sai Allah ya ce wa anibu ila rabbikum kowa ya tattare nasa ya nasa ku tattare naku ya naku in ji Allah ku koma zuwa gurin Allah kowa ya tattare wallahi jama'a lokacin koma gurin Allah ba yayi ba yanzu dan Allah jama'a ba ku ganin yadda ake mutuwa mautul fujua ta yi yawa a cikin al'umma kasratul mautul fujua fil mujtama yanzu nan za ku yi magana da mutum sati daya sai ka ji ya mutu yanzu nan za ka tattauna da mutum akan abu kaza sai ka ji babu shi yanzu don Allah lokaci bai yi ba da jama'a za su dawo hayyacinsu abinda ka san kana yi na ba daidai ba ka ji tsoron Allah ka gyara ka inganta aƙidarka ka inganta tauhi duk inda ka ji ana faɗin Allah ka je gurin inda duk aka tsawatar ka je ka ji tsawon nan yanzu lokaci bai yi ba da mutum zai zo gurin wa'azi irin wannan amma hankalinsa yana wurin guri inda karatu yake kai daban karatun daban wallahi mu ji tsoron Allah ya zama duk abin da za mu yi to ranar da duk aka ce lokacin karatu ne wayar ka kashe ta hayaniyar duniya ajiye ta tunanin wani guri watsar da shi yanzu kana fadar Allah ne wannan ɗakin fa ɗakin Allah ne ba ɗakin kowa ba ne kuma Allah ya alƙawarin wanda suke irin wannan gurin suke irin wannan darussan Allah ya ce ni zan saukar musu da abubuwa guda biyar ko abubuwa guda hudu daga ciki subhanahu wata'ala ya faɗa ta harshen annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam majtama a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa gashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika Allah ya ce wa zakara Allah fi man inda wannan ni'imar muna cikin ta jama'a saboda haka babu gata na musulmi wallahi tallahi gatan musulmi babu kamar addinin Allah ko me kake ciki a rayuwar nan in ka rasa wannan matsayin wallahi ka tafka mummunar asara wanda wallahi ba a iya mai da gurbinta irin wannan asarar ba a mai da gurbinta komai kai asara a duniya nan kana iya mai da gurbi in ka rasa lafiya kana iya samun lafiya in ka rasa kuɗi kuɗi suna iya zuwa maka haka ne ko ba haka ba amma idan ka rasa addini za ka same shi wallahi ba za ka same shi ba kuma ba za ka samu rahama ba a gaban Allah da haka yace wa anibu ila rabbi Allah yace ku koma ku miƙa wuya ku sallama zuwa ga ubangijinku sai yace wa aslimu lahu kuma ku musulunta zuwa ga Allah ku miƙa wuyan sai yace min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsaruna tun kafin azaba ta zo muku wanda idan ta zo muku kuma ba za a taimake ku a kayan ta ba Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu jama'a mun zo ƙarshen wannan babi na al-inqiyadu wal istislamu lima dallat alayhi miƙa wuya wa Allah da miƙa wuya wa kalmar shahada da sallamawa abin da tace ayi da hannuwa zuwa ga abin da ta hana wannan shi zai tabbatar da kai a matsayin musulmi wanda ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muka ji za mu tashi a sharɗul khamis as-sidqu al-munafi lil-kadhib gaskatawa gaskatawa da abin da ya shafi wannan kalma wanda yake kora karya da ita jama'a za mu zo mu ji wasu ayoyi wallahi tallahi wanda Allah yake faɗin bala'in da zai samu masu karyata Allah a gobe kiyama Allah ya tsare ni da yi da ku baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh